wassalamu ala rasulillah yan uwa musulmi a wannan rana ta alhamis wadda ita ce goma sha biyu ga watan rabiul awwal da hijiran manzon tsira alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina 1442 wanda ya dace da 29 ga watan goma miladiya 2020 insha Allah ta'ala za mu shiga karatunmu na risala wanda har yanzu muna cikin muqaddima wanda wannan darasi da za mu yi a yau shi ne darasi na shida ya ce wa ƙadama faltulaka min zalik ya ce kuma na misalta maka daga wancananka ma yan tafi'una insha Allahu abinda za su amfana in Allah ya so bi hibzihi da haddace shi wa yashrufuna bi ilmihi kuma su samu ɗaukaka da daraja ta hanyar saninsa wa ya tsadu na bi itikadihi kuma su ci nasara ta hanyar ƙudurce shi wal amal bihi da kuma aiki da shi wa qad jaa ya zo a cikin wani asar an yi umaru bis salati cewa a umarci yara da sallah da sab'i sinina yayin da suke yan shekara bakwai wa yudrabu alaiha li ashirin kuma a dake su akan rashin yin sallah in sun kai shekara goma wayu farraqa bainahum fil madaji kuma a raba tsakanin su a halin kwanciyar bacci fakazalika to haka nan ma yambagi ya kamata an yu'allamu wato a sanar da su ma farada Allah al ibad abinda Allah ya farlanta akan bayi min qaulin wa amalin na magana da kuma aiki qabla bulugihim tun kafin balagar su liya'ti alaihim albulugh domin balaga ta zo masu wa qad tamakkana zalika min qulubihim alhali wannan ya riga ya tabbata a cikin zukatan su wa sakanat ilaihi anfusuhum kuma rayukan su sun natsu da shi wa anisat biha bima ya'maluna bihi min zalika jawarihuhum kuma gabansu sun ɗebe kewa da abin da suke aikatawa na wancananka wa kada faradallahu subhanahu alal qalbi kuma Allah subhanahu wataala ya farlanta wa zuciya amalan wani aiki mana da itiqadat na daga kudurce kudurce wa alal jawarih kuma ya farlanta magabai al-zahira na bayyani amalan wani aiki min al-ta'at na daga biyayya yace wasa ufassilu laka kuma da sannu zan yi maka filla-filla ma sharabtu laka abin da sharɗanta maka zikirahu ambatansa zan fayyace maka shi baban baban wato babi babi da ya ƙaruba min fahimin mata'allimihi domin ya kusata ga fahimtar masu koyansa insha Allah ta'ala in Allah ya so wa iyahu nastakhiru kuma zaɓinsa muke nema wa bihi nasta'inu kuma shi muke neman taimakonsa wala haula babu wata dabara wala quwwata babu wani ƙarfi illa billahi al-aliyyil azim sai abinda Allah madaukaki mai girma ya hukunta wa sallallahu ala sayyidina muhammadin tsira da aminci na Allah subhanahu wataala su tabbata ga shugaban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wato da iyalan gidansa da kuma ainihin sabansa wa sallama tasliman kathira Allah kuma ka amintar aminci mai yawa to wannan shine karatun namu na yau kuma da shi zamu iya cewa mun kammala shimfidan littafin risala in Allah subhanahu wataala kai mu rana ita yau sai ya zama mun abin nan yace wa qadam masaltu laka min zalik yace kuma na misalta maka daga wancananka to anan da yace wa qadam masaltu laka in ba ku manta ba Abu Maharaz ya zo ya roƙi abu muhammad sai rubuta masa littafin risala to nan da ya ce wa kadama saltu laka kafin ya rubuta wannan littafin na risala ne ko kuma a bayan ya gama rubutawar wasu malamai suka ce galibi malamai sai sun gama talifi sannan kuma sai sosai su mukaddima ma'ana bayan ya kammala gundarin risalar tun daga wannan babi da za mu shiga babu matan duk bil alsina zuwa ƙarshen risala to kuma sai ya zo sai ya muƙaddima to a cikin muƙaddima sai yake ba shi labari to abinda ka nema gashi nan na maka wannan idan mun tafi akan wasu malamai da suka ce sai da ya gama to idan mun dauki ra'ayin wanda suke cewa a'a wannan ya soma da muqaddiman ne bishara ce yake masa to sai ya zama wannan wa qadam masaltu laka ya kawo abin da siga ta fi'ili madi amma abin da ake nufi sa'u masalu laka ma'ana nan gaba da sannu zan yi maka filla billah mun gane wannan ko wato tabbas na misalta maka min zalika daga wancananka ma yantafi'una bihi insha Allah bihibbihi abinda in Allah subhanahu wata'ala ya so za su amfana ta hanyar haddace shi nan da yake cewa bihibbihi yana daukar ma'ana biyu ko dai yana bin bihibbihi su haddace wannan matanin risala kuma wannan ba wai ma wasu magabata can na nesa nesa ba a yanzu idan ka je Burtaniya akwai abokanmu wanda muka Islamic University yan ajin mu akwai yan Burtaniya wajen mutum biyar idan zaka je makaranta gun malami da ahalari da ishmawi iziya risala ba za ka je mai da littafi ba ka zama gangan kawai za ka zo ka haddato kana da yana fassara maka to yanzu ka zama ɗalibi na gaske komai haddace shi za ka yi amma wani kana ja kana jan baki yana jan ka wannan baka shirya neman karatun ba shi za za ga ƴan ƴaƴansu ƙanana wallahi sai ga cewa yaro tun yana ƙarami ya haddace alfiyatu bin malik ta nahawu ya haddace shi ɗabi'a tun bai san ma'anarsu ba ya haddace hadda ta sosai ko da shi ka nema za ka ji sai ya girma a yi masa sharhi wai mu yanzu ka ce kana neman hafizan arba'una a ai za ka sha aiki sosai ni na san a cikin masallacin yanzu a tare bakin kofar nan a ce da hadisin farko na innamal amalu bin niyati da hadisi na biyu baina ma nahnu julusun da hadisi na uku bunir islamu ko da na hudu na ibn mas'ud inna adakum jumu khalquhu da hadisi na biyar na nan aisha to wannan biyar din a ce yanzu a tsare bakin kofar nan ba wanda zai fita sai wanda ya tilawar su to ina jin da sai su malama da su malama ne to balantana kuma a zo a ce ana neman arba'u daga baki daya to su su magabata wallahi da gaske suke gabaki ɗaya wannan za a zauna a yi maka tilawan wannan matanar risala an hada sai shi shi ya sanya ma galibi sai ka ga littafi rubutun zube sai a maida shi a matsayin waƙe saboda waƙe ya fi saukin hadda yanzu littafin shatubiya asalinsa rubutun zube ne na abu amur dani a tesir kaga Abu Amr Dani ya rasu 444 shi wannan at-tafsir akan qira'atu sab'a Imam Shatibi da yazo bayan sa wanda shi kuma ya rasu 590 daidai sai ya wake shi gaba ke da cikin baiti 1117 ya haddace shi wallahi zaka samu malaman da suka koya mana qira'at ba ma maganar shatibiya wanda Allah ta Fatiha taibatun nashar wadda shi rajiz ne ma ba daɗin hadda ba sun haddace shi sun haddace shi dama ƙur'ani kan wannan dama ai shi aka fara to wannan shi ne abin da zai baka sha'awa wato a cikin ma'ana su da gaske suke neman ilimin amma mu yanzu gaskiya gangan tafi yawa wallahi yanzu wani ba maganar hadda ba da zai zo yanzu a tashi ya ajiye tafi in bai sa alama ba rana ita ba zai gano inda aka tsaya ba saboda yanzu wani ana koma wallahi in ya aje shi kira na ita yau a kai ma ka san wallahi wasa kake in kana so ka fahimci ilimi kamar yadda sha faɗa wa ɗalibai ana tashi yanzu daga makarantar nan in ka je kafin ka kwanta ɗauko wannan darussan ka biyo su ɗaya bayan ɗaya tun daga hadisan da muka yi yau da wannan shimfiɗar kaga ina ka manta sai ka sake komawa ta biyu kila inda ka manta a tafiya ta farko Allah sai tuna ma a ta biyu in ka kai annabi sai ka sake dauka na uku akalla kenan in Allah ya taimake ka kaji cewa kowanne ya zauna shikenan to kana tashi da safe bayan ka gama azkar abinda zaka soma kenan ka dauko ka ga wannan karatun da wani je Allah sa dai ban manta ba sai ka biyo in kaga ka kasa wani sai ka anda layin din sa ko dai wani abokinka daga cikin wanda ka san kuna zuwa sai ka kira shi musamman yanzu ta waya waya da Allah cikin risala gaba kaza na manta ta namu to kaga wannan ya nuna cewa da gaske ake amma ina da dai an gitta da la'ilu a cikin sha'anin to da wanda shikenan eh ai kun gane da la'ir ko zunzurutun manzutu aka ce akwai yan kuɗi ga wanda zai haddato ha wanda kowa ma zai iya kowa ma zai iya to amma za ka ga in dai ba kuɗi za a sa ba da ba abin da yake samu cinye karatu ko dai tilastawa ko in za a ɗasa wani abu abu na uku shine sanin muhimmancin karatu Allah ya samu san ciwon kanmu amin amin to kage kita bayan tafi wato bayan tafi wal insha Allah bi hibnihi abinda za su amfana ta hanyar haddace shi kenan ya nuna ashe haddace ilimi da shi ake amfana shi yasa Imam Shafi'i yace ilimi wanda ka shiga ban daki da shi ko gane wannan magana Imam Shafi'i wanda ka haddace kaga ba za ka shiga ban daki da Qur'ani ko da Bukhari ko Muslim ba yace ilimi shine wani yake cewa laisal ilmu ma hawatuhul qimtaru bal ilmu ma hawatuhus sudaru ba ilimi bane abinda takaddu suka tattara ilimi shine abinda kirji ya tattara yawa kai tafiya ka je Abuja yau da Allah akar makallawa na san kai dalibin makaranta ne da Allah bai hukuncin kaza kai wallahi kuma kaga na baro littafin a gida a haba shikenan an daba ai abinda ake so ko baka haddace wai gundaren ba hukuncin ya zama a kanka yanzu aka ji a cikin binni ana cewa malam wani ya haddace mutasar wani ya haddace mutasar ba wai ana nufin tilawarsa ba ma'ana duk wani hukunci da zaka tambaye shi a mutasar zai ce ma shine kaza shine ma'ana ya haddace mutasar ina fata mun gane amin sai ya ce wa yashrufuna bi ilmihi abinda za su samu ɗaukaka ta hanyar saninsa ma'ana yana nuna cewa ashe sanin ilimi daga cin abinda yake ba ɗan adam ɗaukaka wa ya sa'aduna kuma su ci nasara bi itiqadihi ta hanyar kudurce shi a zuciya wal amal bihi da kuma yin aiki da shi wato ka duba yadda ya ɗauko maka abubuwan dake dake cewa idan ka haddace zaka amfana in ka sani ka fahimta zaka samu ɗaukaka to amma idan ka kudurce kuma kai aiki za ka samu ainihin mai cin nasara a wajen Allah sai ce wa ƙadida'a ya zo a cikin hadisi an yi umaru bis salati da saba isinina a umarci yara da sallah suna yin shekara bakwai wa yi durabu alaiha li ashirin kuma a dake su akan sallah idan sun kai ainihin shekara goma to anan kun ga aka ce yi umaru bi salati li saba'in a umarci yara da sallah in suna yan shekara bakwai to yanzu idan yaron mutum yana dan shekara biyar ko yana dan shekara shida kuma kana so ka ga yana yin sallah yana biyo ka masallaci ya za'a za ka ce wala je kai alwala ka zo mu je mu sallah za ka yi haka a'a lokaci bai yi ba to amma za ka yi sai ka cewa da ko za ka yi alala mata fi masallaci kaga a nan canyi kake masa in sai ta iya ta'e zan yi to shi ke nan kaga ya zuba umarni kai masa ba to ya halatta kai masa canyi cewa da ko za ka yi alala mu je masallaci in yi ce eh baba shi ke nan to shi ke nan to sai sai ku tawo amma kaka ce kai zai dauki buta maza kai alwala to anan ka keta wato ainihin doka ta manzo alaihi salam to wa yudrabu alaiha li ashrin kuma a dake su akan ta in sun kai shekara goma malamai sun ce dukan na farko za a yi shi ne da yar bulala mai laushi kuma akan tufafin su ba wai daga bulala sai jikinsa kai tsaye ba ko kuma a doki tafin kafafuwarsu kuma bulala kada ta wuce ɗaya biyu uku hudu zuwa tara bai halatta kai wa ɗan adam bulala goma in dai ba haddi ba daga cikin haddodin Allah malaman tafizul Qur'an malaman islamiyoyi malaman kurude eh ka san akwai kurude shi kawai abin da yake so ya ji haya haya ko ba dai da suke ba shi kurude ma'ana kawai dole ya wuce da ana tai to ina gaya muku ahir din ku da dukan ƴaƴan mutane sama da bulala goma wallahi wallahi haramun ne ba a dukan yaro sama da bulala goma ko ta kai goma sai dai haji sai dai haji malamai suka ce sai kuma ta'ziri akwai abin da kira ta'zir wannan alƙali yake da wannan hurumin mutum yayi wani abu wanda laifin bai kai ai masa bulala 80 ko 40 ba to amma dai yayi abin da ba daidai ba to alƙali zai iya yi masa bulaloli na ta'ziri ma'ana na jan kunne wasu malaman suka ce ko alƙalin sai dai dabara ya raba su ma'ana yanzu a tsala masa tara masu zafi a ce sai gobe dan kai ya tsallaka hadisi shi ma alƙalin gobe ma sai ya ce to a ƙara masa wasu tara ku duba maliku lokacin da wani zo tambaye shi hadisi daga tsaye saboda su magabata ba sa so su tsallaka hadisi wani zo ya tambaye maliku hadisi daga tsaye ce kai hadisin manzo Allah kake tambaya ta daga tsaye sai sai ai masa bulala tara maliku bai yadda aka cika goma dan kai yake ta hadisi sai sai ai masa bulala tara da aka yi masa tara sai sai to a bashi hadisi tara aka ba shi hadisi tara shi kuma da yake dalibi ne na gaske yace zirishi zarbi wa zirfil hadis yace a ƙara masa bulaloli a ƙaro masa hadisai Allahu akbar ah yau in mu ne yanzu malami ma ya dacin fitowa ya gashe ka shi kadai ne malami na ma daina suwa sai wala mutu ake kenan to a takaice dai ina maimaita wannan don Allah ko malamin islamiyya ko iyaye a gida yanzu akwai wanda zaka ga ya zo ya kulle yaro a cikin daki ya dunga shirgar satin yaro yana kuka har ya kasa kuka wallahi haramun ne haramun ne kuma zalunci ne kuma Allah sai ya bi masa hakinsa ba daidai bane wannan akwai wanda zaka samu shi ma ya samu dalibi ya fara dukan dalibi wallahi sai dalibi ya kasa kuka kuma wani lokacin sai ka samu ba akan ba ma wani abu na kirki ba abun ma bai ta kara karya ba kawai abin da zai baka tausayi sai ka samu wani lokaci karban hadda da shi ma malam bai haddace ba lokacin da zai karba da shi ma fa littafin da a hannunsa yana kawo hadda to kai ka je ka ba da haddace a bana saboda haka gaskiya mu kula da wannan mu kula da wannan kwarai da gaske Allah ya samu dace amin sai ce wa yufarraq bainahum fil madaji kuma a raba tsakanin su a wajen kwanciya abinda malamai suka ce a wannan gabar idan da iko to lallai ya zama hatta dakin yara suka kai lokacin daga goma zuwa sama to inda iko kada ma su hada daki ‘yan maza da ‘yan mata, su kansu ‘yan mazan su zama daban-daban, kada su zama a cikin mayafi ɗaya muddin sun haura shekara goma. daga goma zuwa sama to kada su zamo a cikin mayafi ɗaya in ya zamo babu wadatar da za a ce ya zama ainihin gabaki ɗaya maza daban mata daban irin wannan yana faruwa misali inda karancin muhalli yake to ya zama akwai wani satir ma'ana wani shamaki misali a ce ciki da falo ne to shikenan falon nan akwai kaure tsakaninsa da abin nan ko kuma ma akalla wani labule ko asabari mazan suna can matan suna can su ma ƴan mazan kamar yadda muka faɗa daban-daban in lalura ta kai ƴaƴa maza za su kwanta akan wata katifa ɗaya misali to malamai suka ce lallai kowa da tufafi a jikinsa da kuma mayafinsa daban ma'ana shi kansa namiji da namiji ba a yadda cewa fatun jikinsu su haɗu da juna ta hanyar kwantawa a shimfiɗa ba muddin sun kai shekara goma zuwa sama domin shedan yana nan wato aidafi yana kaiwa da kawo wannan kunga ana maganan fa shekaru da suka wuce can baya babu social media amma yanzu abin bakin ciki da takeici yaro dan shekara 11 12 ya san din me yake faruwa to irin wannan Allah kiyaye a ce misali ke bantuwa ta kasance me ba zai faru ba to in akwai lokacin da yafi wajaba a ce an kula da wannan wallahi shine wannan lokacin da yanzu a ga cewa lallai akwai wannan shamakin abun takeici wallahi zaka ga ba wai ma abin da ya shafi yara ya so ya so ba akwai sakarkarin iyaye wanda za ka samu suna abubuwa na sakewa gaban yara wanda suke ainihin sun yi hankali shekara shida ɗan yanzu shekara shida zai zai ba da labarin abinda ba ka zace zai fara ba ballan da na a ce ya kai shekara bakwai takwas wallahi akwai yara wanda za ka ga cewa taɓararrun iyaye marasa tarbiyya suna abubuwa gaban yaransu ne suna barbaɗawa a waje to na farko duk wanda yake wannan ya cuci tarbiyyar ɗansa kuma ya ci amana da Allah subhanahu wataala ya bashi domin kamar yana dora shi akan wata mummunar rayuwar da zai je ya dabbaka da yara ƴan uwansa dole a kula da wannan abubuwa amin yace fa kazalika yanbaghi to kamar haka ya kamata an yi allamu a sanar da su ma faradallahu alal ibad abinda Allah ya farlanta akan bayi min qaulin na magana wa amalin da kuma ainihin aiki anan malamai suka ce duk wani abinda addini ba zai ba sai da shi min qaulin dinnan Fatiha surori da kuma sauran azkar inda duk ibadar da mutum zai yi dai abinda zaka furta ka koya masa tahiya iqama menene duk abubuwa dai wanda ya zama fada ne ya zama aidafin an koya musu wa amalin da kuma aiki shine ayyuka na ibada sallah azumi da abin da ya kama da wannan qabla bulughihim kafin balagasu liyati alaihimul bulugh domin balaga ta zo masu wa qad tamakkana zalika min qulubihim alhali wannan ya riga ya tabbata a cikin zukatansu ya kankama wa sakanat ilaihi anfusuhum kuma rayukansu sun riga sun natsu da wannan abin wa anisat bima ya'maluna bihi min zalika dawarihuhum kuma gabansu sun ɗebe kewa da abinda suke aikatawa na wancananka ma'ana yanzu kun ga abinda ba da yake nunawa abubuwan addinin nan abin da ya kamata a ce an koya ma yara su tun ma kafin a ce sun balaga wato akwai wani kusuri da har yanzu wallahi ina ta kallon shi nukan ce ina ma za a samu wasu ɗalibai masu himma ko da yake na san waɗansu makarantu sun yi wannan ƙoƙarin misali yanzu littafin ahalari da littafin ishmawi za ka samu sunan littattafai na farko-farko a fiƙi wanda muke karantawa wanda muke karanta ma yara to za ka yanzu a cikin littafin ahalari da ishmawi zuwa sama in ka ce za ka koya ma ƙananan yaran da ba su kai matsayin balaga ba to akwai ƙalubale mai yawa a gabanka a wasu gaɓoɓin domin za ka zo masu a cikin abubuwan da ba su sani ba kuma shi yaro soke sai kafin ya ce masa komai misali za ka zo maganan janaba za ka zo maganan fitar mani za ka zo maganan wankan haila wankan biki da sauransu ina ma dai a ce malaman ƙasanmu suna tsari irin yadda zaga saudiya suna yi yanzu saudiya idan ka kalli salabas tun da su alhamdulillah gari ne na addini yaro a makaranta zai kulkumi za ga salabas na 'yan firamare ba daidai yake da na yan js1 to 3 ba sannan yan ss1 to 3 shi ma ya bambanta ma'ana za ka ga yara tun lokacin da suke shekara shida ko ma ka ce biyar shida bakwai zuwa wajen goma to duk abin da za a koya musu na addini bai wuce tsarkin kama ruwa idan mutum ya yi bawali ga yadda zai yi tsarki in ya yi ba haya ga yadda zai yi tsarki idan babu ruwa ga yadda zai ce mama sannan ga yadda za a yi sallah yaro karami kwata-kwata duk wani maganan cewa janaba kaza kaza ma bata taso ba tunda bai kai wannan lokacin ba to sai lokacin da suke murahiqai murahiqa shine wanda yake dab da ainihin balaga to sai ga cewa to an so mu koya musu irin waɗannan abubuwa ya'ya mata ana sanar da su abin da ya shafi jinin al'ada jinin haila adadin kwanakinsa kamanninsa yadda ake tsarkaka daga gare shi da sauran irin wannan su ma yara maza ana sanar da su ga abin da ake kira mani ga abin da ake kira mazi ga abin da ake kira waji saboda dab suke da su fahimci wannan abubuwan to mu kuma za ka ga ba haka ake ba wato sai ka ga wani lokaci in ka wuce wajen wasu islamiyoyi kaji malami yana rerawa ana talibai suna rera yan kanana kanana fa ana maganan gusul jarabati kaza kaza da sauransu kuma dan yaro dan shekara wajen shida bakwai to wani kuma yaro sai shi sai an ga mashi abin yake shike da kai kuma kai tsulla tsulla kar sai saka ce masa to wallahi shi yasa dukan ce ina ma za mu samu wani ci gaba na za kokari a fiqhun namu na malikiya a ga cewa wato an yi matakai na ƙasa sosai sannan a zo na tsakiya zuwa na sama yadda za a ga cewa komai ainihin a cikin sauki Allah ya samu dace sai ce wa qad faradallahu subhanahu ala alqalbi wato Allah subhanahu wataala ya farlanta wa zuciya amalan wani aiki min al-i'tiqadat min al-qudrata qudrace wa ala jawarihi adh-dhahira kuma Allah ya farlanta ma gabbai bayyanannu amalan min al-sa'at wani aiki na daga ainihin biyayya anan zuciya akwai aikin da take bantu da shi gabbai akwai aikin da suka keɓantu da shi sannan akwai aikin da sai zuciya ta haɗu da gabai yanzu misali abin da ya shafi arkanun iman ga baki ɗayansu aikin menene zuciya ba aikin hannu ba ne ko ƙafa ko harshe ko wani abu zuciya ce ake so ta ƙudurce wannan rukunnan imani guda shida da kuma tafasir ɗinsu to yanzu misali mayar da jingina koma yadda aro da mutum yi abu aikin menene aikin gabai ne ba aikin zuciya ba ne yanzu misali ka karɓo jingina in ka mayar baka da buƙatar niyya biyan bashi ma baka da buƙatar niyya ba sai ka yi niyya a cikin zuciya ba buƙata shi yasa ma kun ga akwai abin da malamai suke kira mas'alatul zafar mutum ne mai taurin bashi kuma kai kana jin nauyinsa ka biyo shi kuɗi misali kamar dubu biyar ko goma ya ki baka to Allah sai ya taimake ka wasu kuɗinsu suka biyo ta hannunka kuma ba zai san ka zame kuɗinka ba to yanzu ya halatta ka zame dubu biyar ɗinka ko goma ko bai halatta ba malamai suka ce ya halatta idan ba wata fitina kaga a nan yanzu ya biya ka ba shi bai san ya biya ka ba ba dole ya yi niyya ba kaga bai yi niyya ba amma kun bashi shikenan ya fita a wajen Allah yanzu nauyin ya riga ya sauke to akwai aikin da shi kuma dole sai biyun sun haɗu da zuciya daga bai zaka ɗauki sallah sallah dole sai an yi me sai an kudurta niyya wankan janaba dole sai niyya ta shigo ta yadda yanzu misali da mutum yana da janaba ya manta shikenan sai ya zo ya sami wani tafki sai ya fada ko kuma ainihin irin bahon wanka ya fada ko indararo an yi ruwan sama ya zo duk ya wanke jikinsa ko ya cika bokiti kawai ya wanke jikinsa gabaki da sai bayan ya gama sai ya tuno ci ah tako da janaba a jikina ci ah to ai shikenan ma wankan yayi bai yi ba saboda a lokacin da yake yi ba da wannan niyyar bane yanzu shikenan mutum ya tashi ana bin mutum yanzu kamar azumin Ramadan guda biyu shikenan sai ka zo kai azumi talata da laraba dariyar nafila kawai neman lada sai bayan ka sha ruwa da kai na biyu sai ka ce au kaga ashe ana bi na ramadan ai shikenan ba a'a ina bai yi ba saboda a lokacin niyyar ka ta azumin nafila ne to kenan ashe akwai aikin da gabbai za su yi kuma sai an haɗu da zuciya ta fuskar niyya to shine abin da malai yake nuna wa nan sai ce wasa ufassilu laka da sannu zan yi maka filla filla ma sharabtu laka abin da shaddanta maka zikirahu ambatansa baban baban wato zamu ga babi babi za su kai wajen 44 a cikin risala li yaqruba min fahmi muta'allimihi domin ya kusata ga ainihin fahimtar masu koyon sa insha Allah ta'ala in Allah subhanahu wata'ala ya so sai ce wa iyyahu nastakhiru kuma shi muke neman zabin sa ma'ana yana neman zabin Allah ko ya rubuta ko kai rubuta eh kwamsa ya ce zabin Allah muke nema yanzu kamar yana neman zabi ko ya rubuta ma abu maharar ko ya fasa ba shi yake nufi ba ma'ana yana neman Allah ya zaba masa yadda zai jera wannan risalar yadda zai zuba ta kaza na bi ma kaza kaza na bi ma kaza Allah ya bashi ilhama yadda zubin zai kyauto shi da abin da yake neman zabin Allah ba wai ko ya fasa ba wabihi nasta'inu kuma shi muke neman taimakon sa wala haula babu wata dabara wala quwwata babu wani karfi illa billahi al-aliyyil azim sai abinda Allah madaukaki mai girma hukunta wa sallallahu ala sayidina muhammadin nabiyhi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira alhamdulillah wannan shine karshen ainihin shimfidar risala abinda muka yi daidai muna fata Allah subhanahu wataala ya bamu lada abinda mu kuskure muna fata Allah gafarta mana kuskuren ya gare da mu da assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh